أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ومفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 14 ga watan Ramadan na wannan shekarar na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda shi ya daidai da 14 ga watan uku na wannan shekara ta alif dubu biyu da ashirin da biyar har yanzu muna karatu a cikin suratul nisa za mu tashi aya ta ɗari da biyar
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
bismillahir rahmanir rahim bayan Allah madaukakin sarki a ayar da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya wato ya harrada muminai ya wato sa musu kaimi a jika cewa kada su yi ƙasa a gwiwa idan an je yaƙi kada su zama matsorata kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman abokan gaba Allah maɗaukacin sarki ya ce musu dalili kuwa duk abin da abokan gaba suke ji su ma suna ji duk abin da suke ji abokan gaba suna ji wato kowa rai ne da shi irin abin da bahaushe yake faɗa Allah maɗaukacin sarki ya ce ai in rauni ne in an ji musu ko zafi a jiki idan an ji an ji muku ya sa za ku yi rauni to ai su ma waɗancan idan an ji musu rauni suna jin zafi sai Allah madaukaki sarki shi amma ku ku tuna cewa ku kuna neman samun aljanna a wajen Allah amma su kuma ba su da maganar samun aljanna da haka ku ko da mutuwa kuka yi nasara kuka yi shine Allah madaukaki sarki ya ce Allah ya kasance masani ne mai hikima to sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin waɗannan ayoyi kusan aya ko sha ɗaya ko sha biyu duka akan batu guda ɗaya Allah madaukakin sarki yake bayani wato Allah madaukakin sarki a wannan aya da yake inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi mu mun saukar maka da littafi shine alqur'ani bil haqqi da gaskiya li tahkuma bainan nas idan kai hukunci tsakanin mutane bima arakallah da abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da kai wala takun lil kha'inin qasima Allah ya ce kada ka zamo wato mai taya mayaudare husuma mai taya mayaudare akwai lu'umatu bin ubayrik wato mutumin bani zufur ne al'ansari akwai katadatu bin nu'man wanda shi ne aka yi wa sata da ɗu'uma da katada duka musulmi ne sai shi ɗu'uma ya tafi gidan katada akwai inda ya ajiye silkensa an san silke na yaƙi ya sa shi a cikin kaman gora to ashe a cikin wannan gorar akwai gari kuma gonar ta fashe sai shi ɗu'uma ya zo gidan a ƙatada ya sace wannan goron amma da ya sace ashe gari yana zuba a ƙasa kasan idan kaɗan jarɗin kaɗan jarka mai gari kuma ta fashe to duk inda ka tafi za a gane to sai zan yana tafiya gari na na zuba kuma da ya tashi da ya ga haka sai ya kai wa wato ɗaya daga cikin yahudawa ya kai masa ajiya shine ake kiran shi a wane ne zaidu bin samin zaidu bin samin ba yahude ne sai shi wato ɗuma sai ya kai ajiya kaman ka zo ka ce da Allah malam ga kaya na ɗan ajiye mu sai ya ajiye da safe da aka duba gidan katada ya ga an masa sata sai suka kama bibiya suka zo don inda garin ya dosa da gidan gidan shi barawon farko ne du'uma to da ya ga cewa fa za a iya ganewa sai ya yi kwana da shi sai ya kai wa shi ba yahude ajiya wato zaidu bin sami da ya je ya ajiye shikenan an taso aka zo aka ce kai ne kai sata domin ga ya ce a shi bai allambar bai san labarin sai aka ce to abu gari sai aka bi sai aka je sai aka ga ya fada gidan zaidu bin samir shi zaidu bin samir ya wuce aka yi ta magana aka yi ta magana ya ce shi ba shi ba ne ya ce shi ba shi ba ne shi ga wanda ya kawo mara ajiya aka zo wajen shi ya ce shi ba shi ba ne shi ma ba shi ba shi ya kai ajiya shi musulmi ne ya ce shi ba shi ya kai ajiya mutane suka ba da shaida cewa wanda ya satan nan shine shine shine ɗuma wanda yake musulmi sai aka ce to a kai kes ɗin wajen manzon Allah wasallallahu wanda suka ce a kai a kai kes ɗin sune kabilar shi ɗuma wato bani zuhur suka ce a kai kyau saboda in an sake fa za a yanke hannun shi du'uma kuma kashi musulmi kashi ɗan bani zuhur al'ansari sai kawai suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ta bayani cewa ban aka sake za a ji kunya na za a ji kunya suka yi ta wannan maganan to ka san dai yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane yawa ana maganan musulunci da yahudanci ai kaga ba za ta so a ce wani abu ya samu musulmi na kuma musamman halin da ake ciki a madina suka yi ta famfo suka yi ta famfo to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayoyi yana karawa yana karawa ba yahudi na eh wannan ayoyi akan kare yahudi da kar a cuce shi kuma Allah madaukakin sarki ya sa cewa shi du'uma da yayi wannan barna saboda in kai tarihin sa da ya tashi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke masa hukunci aka gane shi ne za a yanke masa hannu ai gudu yayi gudu yayi tafi maka ya je ma yayi ridda eh yayi ridda ya bar musulunci ya je gidan wata mata suna da alaka da ita har zaidu bin sabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai ya faɗi wasu baitoci yadda yake cewa matar da ta ji ta ce ashe barna kai ka gudu shine sai ta kore shi ya je sata a cikin makkan ma aka kore shi aka aka ji mar rauni ya bi wasu mutane ya musa ta ƙarshe dai haka ne ya mutu ya mutu yana nan a wanda ya yi ridda ya bar musulunci to duka wannan ayoyi a kansu Allah madaukakin sarki yake magana Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa mu mun saukar maka da alqur'ani ne da gaskiya don ka yi hukunci tsakanin mutane abinda Allah ya sanar da kai da haka kada ka goyi bayan mayaudari wato ba yahudi musulmi wanda shi ya zo ya yi yaudara ya yi sata shi ne ɗoma kada ka goyi bayansa don cewa shi musulmi ne kare kenan a musulunci ba a yarda ka goyi bayan ɗan uwanka in yayi barna ba wannan duk wanda yayi ba musulunci bane kowaye daman Allah madaukakin sarki ma ya ba mu doka gaba daya yace mana wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'adil Allah yace kada gaban ku da wasu mutane ya hana ku adalci i'dilu ku yi adalci Allah yace shine kusa da tsoron Allah kawai duk inda inda shari'a ta musulunci ne shi yasa lokacin da yahudawa suka gane haka idan rigima ya hada su da musulmi suna da gaskiya zai ce mu je wajen annabi saboda su ta kawai za a ba su za a ba su kayan su to sai a samu wanda kuma in munafiki ne shi kuma baya son a je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan munafikai suka ringa fitowa saboda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai goyi bayan shi ba dan shi musulmi ne tunda bai da gaskiya to shine Allah madaukaki suna wata gafirullah Allah ya ce man annabi sallallahu alaihi wa sallam wata gafirullah ka nemi gafaran Allah wato kan abin da suka zo suka yi ta gaya ma na cewa amara wannan baya dan uwanmu ne na zai a zamu ji kunya shi wancan ba yahude ne Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi gafarar Allah inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wala tujadil anil ladina yaqtanuna anfusahum kada ka taya waɗanda suke yaudaran kansu suke ha'intan kansu kada ka taya su wato ka zama kana bangaren su inna allaha la yuhibbu man kana khawwanan asima Allah baya son wanda ya kasance mayaudari mai aikata zunubi wanda zai je yayi sata a wani gida ya ce ba shi ba ne ya lanka yawa wani Allah ba ya san shi na Allah madaukake sarki yace yastakhuna minan nas suna oyo mutane halin da suke ciki wala yastakhuna min Allah ba su isa su oyo Allah halin da suke ciki ba abinda suke na gaskiya wa huwa ma'ahu Allah yana tare da su izi yubayyituna ma la yarda min al-qawl lokacin da suka je suka yi mitin cewa lalle a dagi a je a ga yawo annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan fa musulmi ne kuma ana so a abin ya fada a kai shi kar a bari a yanke masa hannu haka suka taru su kabilarsu suke ta tattaunawa yadda za a yi a goyi bayansa alhali ya bayyana shi ne barawo Allah madaukakin sarki ya ce shi ya san abin da suke shiyawa cikin dare kuma wa kana Allahu bima ya'malu da muhida Allah yana kewaye da abin da suke aikatawa shi Allah ba abin da za a yi a buyan masa ba wani abin da za ka yi bai sani ba to ba ta ƙare ba Allah malaukakin sarki yake cewa wa asiru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur ko ba kai magana ba Allah ya san me zaka faɗa kai kanka ma baka san me zaka faɗa ba an yau dan baka san me zai saka ka ba ko ni ne zai zai mare ka kai faɗa duk baka sani ba kai ajima amma shi Allah ya san me za a yi ya san me zaka faɗa Allah ya kiyaye na أأنتم هؤلاء
lauyoyi in kana in an ka ce ma qur'ani ka faɗa ayar lauyoyi to ka ce ka karanta wannan aya aya ce da rak take magana da abin da lauyoyi suke yi a wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya ce ha antum haula ga kunan ku dube ku waɗannan jadaltum anhum fil hayati dunya kun tsaya kuna mujadala akan su a cikin rayuwar duniya ba su da gaskiya amma kuna kokarin a tabbatar musu da gaskiya wato shi wannan shi ya sata amma ba kwa so a yanke mar hannu kuna so a yanke wanda bai yi sata ba hannu Allah ya ce kuna ta jayayya da da akan su a wannan rayuwa ta duniya sai Allah ya ce to fa man yujadilu Allah anhu yawmal qiyamah wa zai jayayya akan su akan gaban Allah ran tashi alkiyama waye zai zo ya tsaya idan lauya a duniya dan ya iya magana ya san lunguna na na constitution ya iya surutu abinda ka san ba naka bane har ga Allah ya zo yayi ta surutu sai aka ce naka ne aka ba ta ba cewa mutane sun yi wai sun yi winning ba na wai an yi winning ta ai wallahi ba ku yi winning ba kun jawo kanku musiba in dai abin ba naka bane ba wallahi kawai da kai da lawyer duk kun jawo kanku bala'i shi ne kawai magana domin lauya musulmi lauya musulmi aikinsa bai da wahala zai tsaya tsayin daka ya kare mutumin da ya san za a cuce shi ko cutan shi aka yi ko kayan shi aka karba wannan karfe karfin shi inda ya kare amma cewa abu ba naka ba kenan lauya in ya zo ya ce kilan ɗinka ya ce an waya ta muna da shari'a kan waya zai ka ce masa don allah don annabi waya ka ce tsakaninka da allah ce in gashi kasan aka zai kama inda inda gashi gashi yadda aka yi daga ce to da allah zai ka ba su wayar su ba maganan ma shari'a zai ka ba su kayan su kaga an huta amma na san ba naka bane misali na zo ga mai haƙƙi da ita magana da ita magana har alƙali ya gane cewa ba na shi ba har alƙali ya ɗauka ya ba wanda ba na shi ba wallahi da lauyan da kai duka sai kun biya wannan abin nan da shi biya ya kashi shari'a musulunci ba wani magana shi yasa a tsarin rayuwar musulmi in dai musulmi ya san musulunci ya bibi alkur'ani ya bibi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to a cuce shi so dubu so dubu wallahi ya fi yi cuta so daya shi a cuce shi saboda shi an rage masa aiki eh an rage masa aiki da za a biya shi za a biya shi ranar da babu kayan biya a ila za a biya shi ranar da zai samu da wannan cutar da aka malama watakila da shi zai samu ya haye aljanna misali amma ina a ce mutum shi ya yi cuta har yana murna kuma an yi nasara ina nasara allah ya tsare da haka allah maɗaukake sarki ya ce ya san me suke ciki sa'annan ya ce wa yawon kiyamata ko amman ya kuno alaihim wakila waye zai kasance musu wakili majibincin al'amarinsu a gaban Allah babu kowa ranar tashin alkiyawa fa idan mutum ya ga abokin ɓarnan shi ɓuya yake Allah ya kiyaye inda mutum zai ga wata da ya taɓa zina da ita ranar tashin kiyama ko ta ga wanda ya taɓa zina da ita gudu zai yi gudu za ta yi amma sai dai Allah babu wajen gudu amma ba zai so mutum zai so a ce ranar tashi alkiyama kawai ayyuka alheri ya ga wannan mun yi makaranta da shi wannan mun karanta qur'ani da shi wannan mun yi karatu da shi wannan mun yi kaza da shi wannan mun tafi da'awa da shi misali shikenan wannan duk abun nema ne amma dan adam ba zai so ya ga wani wanda suka barna da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce abokai ma ran tashi alkiyama jiyewa suke su zama abokan gaba aboki na gaba da abokinsa saboda ya masa nabiyar halaka ya tashi a duniya ba su ji Allah ba wanda kawai za su yi jiya su ji daɗi da su sun yi abokantaka su ne wanda suka yi abokantaka suka ji Allah abokin da zai tada abokin shi ya ce mu je masallaci abokin da zai tada abokin a ce ana wa'azi mu je wajen wa'azi wani abokan kan har neman juna suke nan tashi alkiyama kai waɗannan abokan ba ma ba ma filin tashin alkiyama ba idan aka yi rashin sa'a ɗaya ya shiga aljanna ɗaya ya shiga wuta to sai na a cikin aljanna haka kawai sai ya yi tunani Allah ya sa masa tunanin abokinsa yana cikin aljanna abokinsa na wuta sai ya ce Allah ni ina neman abokina za mu yi hira aljanna zan ba ta mun daɗi ba abokina to gashi Allah ya wa ɗan aljanna kuma alƙawari duk komai suke so za a musu sai Allah ya ce a ji a kawo mun abokinsa a ji a samu mutum tsumun na amma ka san an tsomo mutum ko daga wuta ne kamar ya sashi aljanna ana gyara shi akwai wani ruwa da ake ba shi kawai sai dawo sabo tal kamar bai taɓa shiga wuta ba ya dawo cikyawa haka zai shiga aljanna to babu wani wanda yake mummuna ko mai wani tabo ko mai wani ciwo ko mai wani abu a cikin aljanna babu ko ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu tun shiga farko za mu shiga eh cikin farko Allah ya sa muna cikin waɗanda za su haure siraɗi ba mu san shi ba eh siraɗi da kaji ana ta magana da kai ni da wani akwai bayan Allah wanda sai sun wuce siraɗi sun zo kofar aljanna suna jiran su hau siraɗin sun wuce ma ba su sani ba mala'iku suka ce musu bismillah udkhuluha khalidin ku shiga aljanna salamun alaikum dubtum fadkhuluha khalidin da kansu sai ce wa mala'iku a'a za mu shiga aljanna kuma ina siradi yake sai a ce muku aka na mukallu ai kun sauka daga can kuke sun ma haushi ba san san haushi saboda shi siradin kowa zai gani shi ne gwargwadon irin aikinsa baka ji ana cewa kamar reza ba to Allah ya sa mu kar mu gan shi kamar reza yawa wasu za su gan shi hanya ce tambal na sosai mai waɗi ma yawa amma wanda ya gan shi kamar reza ka ai ka sa akwai aiki eh ka hau reza na wallahi kuma haka wasu za su hau sai sa wasu za su hau amma za su sha wahala Allah ya kiyaye
ومن يعمل
Allah madaukakin sarki ya ce wa man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa summa yastaghfirullah sai kuma ya nemi gafaran Allah yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai gafara ne mai jinki kenan babu wani zunubi da Allah baya yafiwa babu shi inda mutum ya tuba shi Allah so yake ma tuba shi yasa kai Allah da ya tashi kiran a duba a duba babu nau'in mutane da Allah bai kira su duba ba kowa da kowa da munafukai da da kafirai da yahudawa da nasara da kai sai da Allah ya kira mu mu nema ya ce su duba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun da ka ba wanda Allah bai kira shi ya tuba ba da kowa Allah madaukakin sarki in ya tuba zai karbi tuban shi amma fa Allah ya sanya iyaka akwai lokacin da an ka tuba ma Allah ba zai karba ba Allah ya kiyaye kada mutum ya kasa tuba sai wannan lokacin lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauko ya zo cire ran mutum kaga mala'ikan mutuwa kuka ido hudu da shi to ba a karban tuba shine ganin mala'ikan mutuwa ba ka bar tuba da diyar zamani ne na tuba kawai ka tuba a yabe ma tuba kuma mutum ya ce ba zai tuba ba sai ya ga za a tafi Allah ya kiyaye kuma idan mutum ya ga za a tafi zai nemi ya tuba amma lokacin ba za a ba shi dama ba Allah ya kiyaye
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaksib isman wanda yayi aikata zunubi fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi kai shi yake wa yana aikata zunubin nan ne saboda kai shi wato wannan kabila na na na bani zukur mutanen wato du'uma da ubayrik abinda suke kokari su yi na zikara dan uwansu laifi ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin zakiye ce wanda bi yayi laifi kan shi yake wa wa kana Allahu aliman hakima Allah kuma ya kasance masani ne mai hikima na'am ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaksib qadi'atan wanda ya aikata laifi irin abin da tuhuma yayi na sata a gidan katada ya aikata wani irin laifi au isman ko ya aikata zunubi kuma ya rubi bihi bari'a sannan sai yana so ya zo ya dorawa zai dubi ne a abin nan samin yana so ya dora mata wannan shi ba shi yayi sata ba Allah madaukakin sarki ya ce wanda isanin yana so ya dora wanda bai yi laifi ba Allah ya ce faqad tamala bukanan wa ismun mubina hakika ya dauki kiran ƙarya sannan ya dauki zunubi wanda yake a bayyane wato Allah yana faɗan laifin zunubin mutumin da bai yi laifi ba ce yayi laifi sharri kage mutum bai yi abu ba mutum ya ce yayi kuma ana nan ana wa mutane haka eh ana nan ana tawa mutane haka sai an je lahira eh mutane masu yawan zargi wanda bai da kyau ana son musulmi ya zama mai ba wa mutane uzuri ka yi haƙuri ka ringa ba mutane uzuri kada ka zama kawai kai kana son mutane da su yi laifi ka faɗa da ka ga abu ɗan dushi-dushi shi kenan sai labari za ka ga haka ɗan adam yake saboda sharrin shaidan duk wanda ya gani ɗauki misali mata mata mara ɗan kwali wanda ta yi fami kanta ba ɗan kwali to bari ne misali ma da liman na sai kawai ka ganta a gaban motar liman ya wuce kyau da liman ai ranar liman ya shiga uku na misali na ce ma Allah kaɗai ya san wanda zai ce limamin nan muna ganin shi mutumin kirki na na eh amma ka ji kawai na ga wata kuɗin kwali babu ka san kali na ɗan kwali cewa dai ba wata mutuniyar ƙwarai ba ce ma misali nake yi. na to Allah kaɗai ya san mai mutum zai je ya faɗa ya faɗi wannan ya faɗi wannan kuma Allah kaɗai ya sai shi kuma me yasa hakan ya faru amma da za ka bincika ma ta gida sai kamar addu'a misali da ka san me ya faru amma baka sani ba kuma kai kana san kai sai ada abubuwa ka je kai ta bayani kai ta faɗa kai ta faɗa shi yasa da uzuri yana da daɗi a dinga ɗan sassaura sawa ana haƙuri kisar wani mutum wanda yake ya dauki gaba wajen ko shekara biyu ne ko anguwa ne yana baya baya ga maciji da wani mutum shi ne wata rana suna tsaye da wani makocinsu sai shi mutumin ya zo wucewa sai mutumin ya juya ce ai gashi nan na daina kula shi na daina bana haushi yake ban saboda kaza saboda na yi masallama bai amsa mu sai matan ya ce aika ayan kurma ne wannan ya ce ai kurma ne baya ji kaga da shi kina wannan har tashi kiyama ya ta gaba da kurma waya ya ya yi sallama bai amsa ba to ya za a yi kurma ya amsa ma sallama na ta ina ne an samu duk yana na nawa da ala ya ringa dan ba da uzuri yana dan haƙura yana dan daga ƙafa sai abubuwa su ringa bayyana gare ka abubuwan da baka sani ba saboda mu ilimin da Allah ya ba mu dan kaɗan ne duk yadda ilimin ka yake dan kankani ne ashe yasa Allah ya biya da zai ce wa ma'ujitu min al-ilmi illa qalila dan abin da aka ba ku dan kaɗan ne to wani abu haka za a tafi ana ta gaba ba a san inda zai tsaya ba wani lokaci kuma Allah ya kawo ƙarshen abin sai ka ga ya bayyana kullum ne wannan magana sai na tuna wani abin da ya faru da ni ni karan kai wani mutum mutumin nan garin ne ina nufin gwari gwarin garin nan kusan mai sarauta ne mun taɓa aikin haji da shi wato wata rana an yi sallah a national mosque sai na gan su biyu sun zo wucewa to ni wani ya ɗauke ni da amma da zan gaishe shi irin mun saba sai suka shiga suka yi sallah sai suna fitowa suna fitowa kuma ni ma sai ga na fito na yi haka da hannu sai ce a karka gaishe ni karka gaishe ni da yanzu ya ce karka gaishe ni ko ka gaishe ni ma ba zan amsa ba sai ko na ƙara ba na ce a a ranka da dai ina ga mai saurata ne na ba na ce me zai ne na ma'ana ya ce in karka gaishe na ce ka yi haƙuri saboda ni ban taɓa sanin shi ba ban taɓa wani abu da shi ba ina nuna na ce ka yi haƙuri ga abokin shi ya ce a tun da ya ce ka yi haƙuri ka yi mana sai ya yi haƙuri zai yi bayani ya ce wai ai abin da ne masa ba zai mantawa ya je wai wata shekara a musdalifa ba wanda zai ji mamaki mai nake faɗa ta wanda ya san musdalifa wai wata rana wata shekara a musdalifa da daddare ya sha wahala ya sha wahala ya ɓata wasu ya gamu a cikin mota yana ta haka kuma wai na gaishi wallahi abu ba baki muna gan shi kawai muka wuce shi da kai shi sai kira ya ce a cikin motar ebe mamu lokacin shi ne ciya mana alazai na abuja ya ce haddacin imam ifa Allah to ka ya guri to ka gane muzdalifa wa za ka gani ko wanda ka sani ya a muzdalifa za ka gane shi ai muzdalifa sai ku kwana da abokinka a gefe da yiri wallahi baka san shi eh wannan zan muzdalifa sai ku kwana in ba ko magana ko Allah ya zaka gane mutum ba wallahi sai ku zo ku wuce da kai da yayanka ba kan shi ba bai ganka ba baka gan shi in dai muzdalifa ce kuma ana mota kuma ma abin da zai kara baka mamaki motar ni kaina ba wai na kai na shiga motar bane albarkacin cin imam jakarta na rike masa sai ya ce na shiga to to ka kaddara ma na gan shi mu kaddara mu kaddara ce na gan shi ni mota ba tawa ba ni ma nan na rike jaka aka ce na shiga sai kawai na ce ma na shigo amma haka wai tsawon shekaru kuma karkace shekarar ku zafa zama ta daɗe sai kusan shekara ko takwas ko goma baya a lokacin kenan dan yanzu da tsohon ce imam ma ya fi shekara goma shekara goma misali to amma kaga shi ya ɗauki gaba yana ta yi da shi kenan sai dai kiyama na ji sabon kes da Allah ya sani ba sani to irin wannan suna nan faruwa a cikin al'umma ba abin da yake maganin sai dai haƙuri kawai ka yi haƙuri da yake shi Allah ya ramu warware ce to kai ma ka faɗi mai mota ka ji ka ji ni ma sa da aka yi kuma ko da na ganka bai sai za ka mu wannan lambar ba wanda za a yi za ka je muka warware Allah ya sauke
ولولا فضل الله عليك ورحمته وهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنت لم
Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam walola fadlullahi alayka wa rahmatuhu inda ba dan falalar Allah ba da yayi maka da kuma rahamar Allah da yayi saukar a kanka la hamma ta'ifatun minhum an yudillu wato da bangaren wato su bani zufur mutanen umma da sun so su batar da kai wato su sa ka yanke hukunci kan ba wanda ba shi yayi sata ba Allah madaukakin sarki ya ce wa mayuduruna wa mayuduruna illa anfusahum ba kowa za su take batarwa ba sai kawunan su wa mayudurunaka min shay kuma ba za su iya cutar da kai da komai ba Allah ya riga ya tsare ka wa anzalallahu alayka alkitab Allah ya sauka maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata Allah ya sauka maka da sunna ta haka shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'allamaka ma lam takun ta'lam Allah kuma ya sanar da kai abin da da can baka sani ba wa kana fadlullahi alayka azima baiwa da Allah ya yi maka falala Allah da ya akan ka tana da girma Allah madaukakin sarki ya yi falala akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ishe shi falala Allah ya zabe shi ya mai da shi annabin karshe ya ishe shi falala Allah ya mai da shi babu wani wanda ya kai shi a cikin dan adam ba ma dan adam ba har a cikin mala'iku babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa mafiya girma shine shugaban su Allah madaukake sarki yayi masa taguma shi kuma Allah ya zabe shi a cikin kabilar Qurayshawa Allah Allah madaukake sarki yayi masa baiwa na'am لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah madaukakin sarki yace maganganu da mutane suke yi a jage shi a tattauna a kira mutum mutum biyar a kira mutum mutum goma a kira mutum mutum ashirin a'a ku biyu ne ku ja ku yi magana Allah ya ce duka babu alheri a ciki duk abin da za ku tattauna na magana babu alheri a cikinsa illa man amara bi sadaqa sai dai taron da kuka yi ko mitin din da kuka yi ko ganawa da kuka yi wanda aka yi umarni da a yi sadaka au ma'arufin ko ko aka yi umarni da wani abu kyakkyawa yadda za a gyara wani abu da ya ɓaci au istilahin bainan na ko kuma aka yi umarni da gyara tsakanin mutane wasu mutane sun samu rashin jituwa sai ka kira mitin ka kira abokanka ku biyar ne ku uku ku biyar ne abokai sai mutum biyu suka yi fada sai ka kira sauran guda biyun da ba yi fada ba ka ce bai kamata mu bar waɗannan hakan ba ya kamata mu san yadda za a yi musakanta su sun yi fushi kowa ya yi fushi wannan ya tafi wannan ya tafi da haka sai a ku shirya mitin wannan mitin da za ku shirya ko da ya kai ku faɗi magana ba daidai ba ko da ya kai ku faɗi magana wanda take ba haka ba musulunci zai yafe mu wajen shirya mutane musulunci ya yarda a faɗi magana ba daidai ba yaya ne magana ba daidai ba waɗannan mutane da suka yi fushi su biyu a ce yau da daddare suka yi faɗa to kai kuma gobe sai ka yi sammako ka ji labari sai ka yi sammako gidan ɗayan ka ce aiwa ne ya kwalla min kira da asuba ya ce abin da ke tsakaninku na zumunta bai kamata abu haka ya faru ba shaidan ne ya ce ya ce mai zo na baka guri da Allah ka yafe mu kana tashi daga nan sai ka tafi gidan ɗayan ka ce ai a gidan ɗayan na yi buɗe baki na yi taho ina nuhun da ya gane abin ya ya zafi wancan ya ce na zo na baka guri wannan abin bai kamata a ce yana faruwa tsakanin kaga shi kenan ka huta sai ka tafi gida dukka waɗannan abin ba wanda ya faru amma kuma Allah ba zai baka zunubi Allah lada zai baka Allah lada zai baka saboda Allah baya son tsakanin mutane ya lalace in kuka bi musulunci tsarin musulunci ya haɗa ɗan uwantaka ne da shi ne musulunci ke tafiya da shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu kabilu daban-daban garuruwa garuruwa daban-daban hakan nan suka zauna saboda suka ci ga suka ciyar da musulunci gaba akwai hadisi na ummu kulthum bintu ukuba wadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa kadhabu alladhi yuslihu bainan nas fa yatamanna khairan aw yaqulu khaira cewa ba makarici bane mutumin da yake kai kawo tsakanin mutane dai daidaita su ba makarici bane dan me dan yayi sulhu tsakanin mutane kuma take cewa ban taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rangwame mutum ya faɗi magana ba daidai ba amma ya masa rangwame eh ƙarya ba za a bashi zunubi ce sai tace sai a cikin abubuwa guda uku abu na farko a wajen yaki ya halatta kai ƙarya a wajen yaki abokan gaba wani ya zo ya ce kai daga cikin mutanen can ka fito eh ko su kana ga suna za su zo garin mu yaƙi su nawa ne a ce su ɗari biyar ne ka ce su miliyan uku ko kaga daman shi wannan an aiko shi ji yawan su ne don su ji ko za su iya ko ba za su iya ce miliyan uku a mu gaba ɗaya mu dubu ɗaya ne a garin da haka kaga sai a kama hanya eh a kama hanyar gudu haka yake faruwa eh ya ce sai dai a wajen yaƙi ya ce ko kuma a wajen gyara tsakanin mutane guda biyu mutane guda biyu da suka samu baci ya ce na uku shi ne hiran miji da mata da hiran mata da miji ka shirga ta ta shirga ta na na ka zuƙa maka ƙarya ka zuƙa mata ƙarya a'a iya mana a damar mana sai ka zama mai hikima mai ilimi ai ai ba a san awa mata ƙarya wadda za ta ɗauke ka wani sakare kawai na ta bai da kai wani wawa ai ka ga ka buga wa kanka na sai dai ka mata ƙarya na ilimi yadda za ta iya zama a kai kullum kai ta cin kasuwa na eh ya kai ta cin kasuwa shi ke da ka more amma yi wanda da ka za ta ce zabara makarecin banza wanda kuma ba saboda mai taka abin ya yi waiwai haka ka fito da abin ya fito fili da haka haka ke nan ilimi ne idan wani wani ya ya ya ajos yake ba da abokin abokansa labari ya ce matan shi ta matsa sai ya so mata fab alive shi kuma bai da kuɗi sai je samu an yi irin zoɓo mai kalami sai je samu wani shafa wala sai samu kwalin shi ne sai ya samu sai ya dura ya rufe ya sa a laida ya kai mata ya ce wai shi sunan shi sabon alai ya ce ta sha tana ta murna to ai kaga kaga wannan wa zaka wannan ba ya kauye ba a tsakanin tsakanin Allah na misali ai sai wanda bata san na misali ai nake yi wata tana gani na da ce kai mai ka dauke ni misali amma ita ce ta sha lafiya lau ba wata abu tana ta murna aka dawo lafiya lau babu babu damuwa Allah madaukakin sarki ya ce wa man yaf'al zalika ibtiga'a mardatillah wanda duk ya aikata haka wato ya tattauna ko ya yi mitin don mai don neman yarda Allah a yi mitin wanda za a taimaki addinin Allah a yi mitin yadda za a taimaki mutane Allah ya ce fasofar nufi a jiran azima da sannu za mu ba shi lada mai girma ita ce aljanna Allah ka ba mu wanda diya yayi yayi fito na fito da manzo shine abin da shi mu- ah, abin nan yayi eh me ma sunan shi na a shi wanda ya sata du'uma du'uma du'uma bin bin ubairik shi ne an- a- ai har yanzu ayoyin akan suke magana Allah madaukake sarki ce wanda ya shaki rasul shine annabi ya faɗi wannan magana shi annabi na dama shi yana hagu wato yake bin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi annabi ya faɗi gaskiya ga yadda za a yi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya kama hanya ya bi hanya wadda take ba mu'mine ba ta mu'mine ba shine ya je ya ridda ya bar musulunci Allah ya ce muwallihi ma tawalla za mu jibuntar da shi abin da ya jibunta sa'annan wa nuslihi jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'at masira Allah ya ce makoma ta yi muni Allah ka tsare wannan ku haka yake a kowane lokaci da kowane zamani mutumin da ya bar Allah ya kama kafirci Allah zai sanya shi a wuta Allah na tuba shi kafirci ne ya cikin kafirci kafirci bai da daɗi jama'a ni ma ban taɓa yi ba ba amma wani ba daɗi wallahi musiba suke ciki Allah ba wani abu na da har ɗan adam zai yi sha'awa a cikin kafirci wahala suke sha kafirci wahala ne da shi eh ka ka- ka ga yadda suke yi a- abin da suke yi koma me zaka tarar babu wani abu amma musulunci yana da daɗi wala musulunci yana da daɗi akwai ni'ima akwai daɗi akwai rahama na Allah madaukake sarki shi yasa in Allah ya barka ka zama musulmi ka yi mar godiya wallahi Allah mun gode Allah mun gode rahama ce babba yanzu kana masallaci saboda kai musulmi ne yanzu annan azumin inda ba kai musulmi bane dan Allah kana ina aka kaɗan tuno na? tun kuma dai ba ka gidan giya ya kace ka shiga gadin a sama farfesu ka yi ta ce ina nuhu shi kenan ai da kwalban yar wuski to in ka duba arnajin me ake yi ba wani abu a ciki a sha giya ne a ci abin da za a ci a je a yi zina shi kenan ba ba wani abu a ciki wannan kuma fa a zo mutuwa ba fa kuma a gama wani hayaniyar ta mutum ya mutu shi ke dai ya sashi a wuta shi ke na an gama Allah ya tsare da haka ni'imar musulunci ni'ima ce mai girma ni'imar musulunci ni'ima ce babba in Allah ya baka musulunci ko bai hada ma da komai ba sai godiya kamar yadda duk abin da zai baka in ba musulunci kuma ba baka komai ba wallahi Allah ka tsare mana musulunci Allah ka samu rayu musulmi Allah ka samu mutu muna musulmi Allah ka sa ranar da za a zara rayukanmu muna musulmi Allah ka ba mu ikon furta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah yawwa Allah ka sanya ran da za mu mutu ya zama mu farin ciki a cikin tafiye da kowace rana da ya zama ranar da za mu koma ga Allah ranar ce da tafi kowace daɗi haka wasu ke komawa da Allah an kubura ta hayaniya nan wai amar allura ya tashi shi kuma yana Allah Allah zai tafi abinci eh zai koma wajen Allah ya ga me ya gani ya ga me aka gwada masa kuguna ta hayaniya ya mutu shi yana jin daɗi ya mutu eh to wannan haka ake son musulmi yayi ba a yi kuka guda biyu ba shi yana kuka kuna kuka Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu da irin wannan mutuwa na'am إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
kwatankwacin wannan ayat ta gabata a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi Allah bai gafara a yi tarayya da shi a yi shirka da shi Allah baya gafartawa idan aka mutu ana yi idan mutum ya mutu yana shirka da Allah to Allah madaukakin sarki ba zai masa gafara ba. amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafara ga duk wani zunubi wanda ba shirka ba ga wanda yake kenan babu zunubin da Allah bai yafe amma shirka ne kada ya cire ya ce ba zai yafe ba Allah ka raba mu da ita wa man yushrik billahi wanda duk yayi tarayya da Allah faqad dalla dalalan ba'ida Allah yake hakika ya bata bata wanda take manisanciya wato shi da rahamar Allah an yi bai bai Allah ya kiyaye kafirai da suke bautan gunki kasar sunayen gumakansu duk sun samu sunaye ne na mata akwai lata akwai uzza akwai manata na akwai gasunan gasunan shi ne sai Allah madaukaki sarki yace gumakan da suke bauta wannan in yad'una min dunihi illa inasa ba komai suke kira ba kuma bayan Allah sai mataye wa yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke kira ba suke bautawa ba sai shedan mai tsaurin kai domin shedan ne yake zuga su gumakan da suke bauta musu suna ganin abun bauta ne shedan yake zuga su shedan yana son mutum ya zuge shi ga wuta a zamanin annabi ibrahim akwai gumaka wanda aka musu daki wanda ake zuwa ana bauta musu ana kawo musu abinci gida-gida yadda kuka sa ana kawo abinci na azumi daga gidaje haka za mutum zai je ya cefa ne ya tsara abinci a ce zai kai wa gunkinsa ɗaki ne na gumaka sai a zo kowane gunki gida a sa masa abinci sai a rufe ɗakin sai a bar shi zuwa wani lokaci sai a zo sai kowa zai ɗau abincin shi wanda gunkinsa yake san shi yana jin daɗin abin da yake sai ya ga an ɗan ɗebi abincin shi wanda aka bar abinci shi ba a taba ba sai ya dawo abinci shi ran shi a bace wato Allah shi yana fushi da shi kun san wa ke zuwa ɗebi abincin shedan shedan goma ka ba san me suke ba ka ta ko ne shedan ne yake ta musu haka yake ta sa su suna ta abubuwa kamar da gaske an nuna mu wata saniya wai ana bauta mata a India har ana zo a kwanta a gabanta mara kunya hada wani daga kafa sai ce haka ta taba mutum in ta taba mutum sai ta shi yana ta zariya cewa shi kan ya haye in wani ya kwanta sai ka ga taki taba shi shedan ne yake taba yake daga kafa da yake dora ina tabbatar muku shi yake daga kafa da yake dora don me zai tabbata a bautan gumaka don har su mutu suna wannan hayaniya amma saniya ina ta san mani bauta mata ita banda wuka mai ta sani amma yana bauta wannan an masa kwalliya eh ba sa cin ba sa cin saniya amma suna ce a boye eh ba sa ci saboda duk abun abun abun makarci ne ƙarya ne abun ba gaskiya ba ne Allah madaukakin sarki ya ce shi dan kawai suke bautawa mai tsaurin kai wato duk abin da yake sa su na bautan gunki wato shi yake sa su don me don su halaka don su mutu suna tarayya da Allah madaukake zargi shi wannan shaidan da yake sa su bautan gumaka la'anahu Allah shi Allah ya la'ance shi Allah ya kore shi daga rahamarsa da Allah madaukakin sarki ya kore shi shine sai ya dauki wannan alƙawari yace wa qala shaytan yace la attakhizanna min ibadika nasiban maqruda lalle sai na riki daga wasu bayinka wani rabo wanda yake wanda ka yarda mun zan iya samu wato zan mai da wasu ƴan muta a cikin bayinka Allah kada ya samu a cikin su
Bye.
shaidan ya ce wala udillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum wallahi sai na sanya musu buri zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi mutum ya yi ta buri yana burin shekarun da shi ma ya san ba zai kai su ba ya yi ta buri gobe zai yi kaza jibi zai yi kaza shekara zai yi kaza don mai wannan burin ya hana shi bin Allah madaukakin sarki sai da ya ce to shi zai sanya wa mutane wannan sa'annan wala amuran da ya ce wallahi dan umarce su fala yubatti kunna azana al'am zan sanya su suna tsaga kunnuwan dabbobi wannan tsaga kunnuwan dabbobi canfi ne al'ummomi suna da irin canfi iri-iri da suke da shi na larabawa ne Allah ya gaya man abin da shi din ya ce zai yi wato sukan tsaga kunnan dabba cewa ita ba za a ba za a yanka ta ba saboda ta kai kaza ta yi kaza tambi ne iri iri suke yi wato bi ma'ana zan sanya su su zama suna ta camfe camfe sa'annan yace wala amurannahum wallahi zan umarce su fala yughayyirunna khalqallah zan sanya su canja halittar Allah mata su ringa shafe-shafe suna zama farare mazaje su ringa aske gemu da yawa daga cikin malumma sun tafi cikin abin da shaidan ya ce zai sa mutane su ringa yi yana cikin aske gemu shi ma canja halitta Allah ne Allah ya yi ka da gemu kyakkyawa na kai ka tande shi ka zama kamar budurwa na gemu ya doni ai na gemu ado ne a wajen namiji na da ka daina tande shi eh ran ga kyale shi yana sa namiji ya zama yayi kama da namiji sosai eh to yace zan zan sa su su dinga canje halittar Allah sai yace sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yattakizu shaytana waliyan min dunillah wanda duk ya riki shaytan ya mai da shi majibincin al'amarin sa ya bar Allah to bagar khasira khusranan mubina hakika yayi hasara ya tabi tabewa mabayyaniya Allah ka tare alhamdulillah sai ma yi وعليكم السلام نعم نعم irin shi za ka samu eh tambaya yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi za a ba shi ladan irin azumin da yayi sai ce to idan mutum ya yi irin azumin da Allah baya so ba nace irin shi za a baka ai an gane shi yasa ai ake taharri in za a ringa ciyarwa a ringa duba mutane da ake samu su ran zaton alheri ana iya ciyar da kowa kuma samu lada amma dai a ringa samu saboda yanzu idan ka samu mutumin da watakila a kwana uku ma yake saukan alkurani misali nake watakila yau din nan ya kar- ya karanta ido ashirin ya wuni a masallaci ya samu ladan karatun alkurani ya yi ta azkar ya yi ta wannan ya yi ta wannan to in ka ci da shi duk abin da ya yi nan irin shi za a baka ina nufin duk abin da ya samu na lada kuma ba na shi za a ɗiba da aka kaga in ka samu kuma ɗan tasha da ya ta ɗora ashar misali nake yauni yana ashar shi ma irin ladan za a baka eh amma ra'arin baka dan wanda ya samu tunda ya samu yayi azumi amma dai abinda mai azumi ya samu irin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a baka eh sallallahu alaihi na alaikum salam amin na'am ba shakka ya ci lokaci shi wannan kai shi ya ci lokaci to mutumin da ya zo masallaci saboda tsananin rana ya zauna a ƙarƙashin bishiya aka yi hudu ba aka yi in za a tada sallah in har saho bai zo wajen shi ba to ya dawo inda sahun mutane ya kare babu laifi in mutum yana jin rana ya zauna a inuwa amma dai in an tada sallah to ka taho har inda sahun masallaci ya zo ba laifi sau masallaci ya yi nisa daga nan masallacin in sahu ya kai bega in ka sa sahu ka haɗu ka yi sahu a masallaci amma dai ba a san rarraba sahu ne ba a san rarraba sahu dai yana rarraba kan al'umma wallahu ala sai na ai ba a nan ba ko ina in ka shiga inuwa na ce an tada sallah to ka ɗauko da duman ka zo ka haɗu da sahun masallaci shi ne abin yi tambaya ta biyu a tsaya abi ya yi ko yawa mutumin da ake azumi ya je yana ta ludo ko yana ta karta ko yana ta kalle-kallen fim marasa kyau to wannan ya kifar da ladan azuminsa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace rubu sa'imi laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash yace diwa masu azumi ba su da komai sai yunwa kawai da kishin ruwa da suka sha kuma yace man lam yada'a qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun min an yada'a da'amahu wa sharabahu wannan qawla zur maganan ƙarya da aiki da shi wani aiki da ƙarya ne da haka ni yana ciki idan mutum bai yi ba azuminsa zai zama ya zubar da ladansa Allah ya kiyaye na'am alaikum salam na'am saboda gemu yawa gaskiya ne gaskiya ne to ai shi yasa ba a san mutum ya barge mu kuma yana wargi ai akwai wanda sun barge mu kuma suna wargi za ka ga abun bai dace da mutum wanda ya barge mu kuma yana abu na abun nan shi yasa sai ka ga in ka bari ba zama mutumin kirki alama ce ta cewa mutumin kirki eh amma ba ku ji da kyau akwai samari da suka barge mu su gemunsu ba na lada ba ne ba na koyi da manzan Allah ba ne na koyi da mawaƙa ne suna nan su wannan gaba ɗaya Allah ya san me yasa suka bar gemunsu daga in za ka bari ka bari don Allah ya zama musulunci to ina gaira gaya mana shi da tayi ne ko sorry ya zama musulunci ya zama musulunci mutum yawa ba ba ba wani kafiri ba akwai wanda kwaikwayon kafirai ne ya taso wanda kawai wani kafiri ya ga ya bari shi ma sai ya bari wannan musifa ce Allah ya tsare wa alaikum salam kai ne na karshe ina zuwa na'am
sai wani mutum ya bayar
yana azumin da kyau to me yake yi dawo da ita nan me yake yi haka kawai dai shi tariku sala ne na aiki akwai aikin da ya kai sallah mutum ya tuba ya bari idan ba sallah ba babu addini ba wallahi sallah tana da muhimmanci musulmi abin da yake a duniya nan kar ya bari sallah da ya zama baya sallah saboda zai zama bai da kima a wajen Allah zai zama bai da wani matsayi duk abin ma da ake samu za a yi rahama za a yi rangwame shi ma baya ma ciki ba a ma ta ci Allah ya kiyaye na ga na ƙarshe can na jiya shida ta yi ba shida sauri ko ka gama ne na to ai na yi magana yanzu yau to shi ke sallu ala nabi karim اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع رب العبد رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعديت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد هوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مجير الصلاة اللهم أسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا مرعاة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزة أما أسمى سلام على المرسلين الحمد لله آمين يا شيخ أنا بقريب How are you? That is how you doing practice? Hmm? How many how many have you done? Three. Oh, all. Well done. Ya shek. Ya wasu shekara shiga ina ba an kai.